أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما بعد وقد روى الإمام مسلم وغيره عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء وعند أحمد والترمذي قيل ومن الغرباء قال النزاع من القبائل وعند أحمد والطبراني ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم عباد الله فإن للإسلام أمارات تدل عليه وإن للإيمان علامات ترشد إليه وليس كل من زعم الإسلام مسلما ولا كل من ادعى الإيمان صادقا قال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين المسلم الحقيقي من يقيم للدين بنيانه وللإسلام أركانه واقفا عند أمر ربه مجتنبا ما نهى عنه وحرم قال الله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير أيها المسلمون المتبصر في دينه لا يرى في هذه الأزمان إلا منكرا ولا يسمع إلا فاحشا ولا يشم إلا كريها ولا يذوق إلا مرا حرمات الدين تنتهك وتعاليمه تهمل وأنواره تطفأ وأموره تغير ولا يترتب على ذلك إلا نزع البركات ووقوع الفتن والهلكات واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة مما يدل على غربة الإسلام في هذه الزمان ومن الأشياء التي أوقعت الأمة في هذه العقوبات إهمالهم التوحيد ووقوع بعضهم في الشرك الأكبر من لا يفعله منهم لا ينكر بل لا يراه شيئا يعبدون غير الله ويتعلقون بالأولياء والصالحين والقبور والأضرحة ويعتمدون على الصور جلبا للخير ودفعا للشر هل بهذا تزعم الأمة الإسلام أم بذلك تطلب العزة والانتصار هل تعز أمة هجرت دينها ونبذت كتاب ربها واستبدلت به البدع والمخالفات قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بياك إن وانا مسلمي وديتا تبتغى الله سبحانه وتعالى da ya tsawaita rayuwarmu ya kawo mu wannan yini na juma'a yau muna goma sha bakwai ga watan rabi'ul awwal hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama na da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da shida a kida miladiya yau muna ashirin ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu wannan khutba babban saƙon da ke cikinta za ta yi magana akan yadda addinin musulunci a har kullum yake ƙara zama baƙo ana ƙirƙiro waɗansu abubuwa baƙi ana caccusa su a cikin addini ana caccanza addini daga turban da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi to wannan yana alamta cewa addinin musulunci yana ƙara zama baƙo kamar yadda ya zama baƙo a farkon al'amari dama can mun sani cewa shaidan ya tsaya ya yi ƙarfin hali yake gaya ma Allah subhanahu wa ta'ala cewa sai ya ɓadda bil'adama ga baki ɗayansu, ya kuma faɗi irin hanyoyin da zai bi ganin ya ɓatar da bil'adama, zai bi ta hanyar addini, zai bi ta hanyar rayuwar duniya, zai bi ta hanyar gaskiya, zai kuma bi ta hanyar ƙarya ƙarara. Duka waɗannan hanyoyi, Iblis, Shaiɗan, ya yi alkawarin cewa zai bi su ganin sai ya batar da bil'adama wannan ya sanya tsakankanin ƙarya da gaskiya tun a wancan lokaci fafatawa ake yi ƙarya tana ta neman ta ɗaga tana kuma da mataimaka amma karantattu ba su da yawa su ne annabawa da manzanni da sauran salihan bayin Allah masu da'awa zuwa ga tafarkin Allah ita kuma ƙarya tana da mataimaka da yawa tana da ƙofofi da yawa tana da launi kala-kala tana da kuma tagomashi a cikin zukatan ɗaiɗaiku wannan ya sanya ƙaryan take ɗiban mutane sosai kuma tana samun gata ta da yadda ba ka tsammani to amma dai duk da irin yawan mabiyan ƙarya da irin laununuka da ƙarya ke fitowa da shi to gaskiya tana nan akan gaskiyanta komin daɗan daɗewa komin jimawa shi yasa a farkon wannan ba sai muka fara kawo wani hadisi wanda al'imamu muslim da wani daga cikin da waɗansu daga cikin malaman hadisi suka ruwaito daga sahabbai da dama cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah yake cewa bada al-islamu ghariban addinin musulunci ya fara a matsayin bako lokacin da addinin musulunci ya zo ɗaiɗaiku ke yinsa wanda ke addinin musulunci nuna shi ake yi da yatsa ana iya gaya mu mai bin tafarkin addinin musulunci duk kalmomin ɓatanci da walaƙanci da aibantawa da zagi hakanan addinin musulunci ya fara ya fara daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aka samu na na Khadija ta biyo baya sayyidina Abubakar ya biyo sayyidina Aliyu ya biyo da sauran sahabbai da suka ci biyowa ɗaya bayan ɗaya amma duk wanda ya karɓi addinin musulunci to kalmomin ɓatanci yana rabawa tsakankanin 'ya'ya da iyaye yana rabawa tsakankanin mata da miji ya zo da bid'a ya zo da baƙon abu mu muna nan akan turban iyayenmu da kakanni wannan shedani ne wannan kaza kowa da irin kalmomin da yake gaya ma mabiya addinin musulunci to haka dai gaskiyan nan ta ci gaba da fafatawa da ƙarya ita gaskiyan Allah ya taimake ta ta da su a ƙarƙashin ƙasa ta fitar da tsoro da jijiyoyi ta kafa sosai daga lokacin nan kuma sai ya kasance ƙarya baya iya girgije ta to haka nan abu ya ta tafiya ya ta tafiya har ya zuwa lokacin da kuma wannan gaskiyan sai ta ta rauni a cikin zukatan mutane ta ta rauni a cikin ɗabi'un mutane har ya zama masu riko da gaskiyan nan kuma sun sake komawa ko za su sake komawa a matsayin baki irin dai yadda addinin musulunci ya faru a cikin a cikin hadisin manzon Allah ce faduba lil quraba madalla itaciyar gidan aljanna ta tabbata ga waɗannan mutanen baƙi wato wanda suka ɗauki addinin musulunci ta farkin rayuwa suka ɗauki ta farkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hanya ɗodar da zai sadar da su zuwa ga Allah manzon Allah ce fatuba lil ghuraba madalla itacen gidan aljanna ta tabbata gare su a riwayan da al-Imamu Ahmad da al-Imamu Tirmidhi suka ruwaito an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa manil ghuraba su wane ne waɗannan baƙin da kake nufi sai ce annuza'u min alqaba'il wato ɗauka ɗauka ne a cikin ƙabilu ba kowane karabiti ne zai iya shiga cikin alghuraba ba daraja ce wacce take sai wanda Allah subhanahu wata'ala ya zaɓa nuza wato tsinta tsinta ne Allah subhanahu wata'ala yake yi kana iya samun a anguwa ka samu waɗansu takaitattun mutane su ne alghuraba ɗin nan su ne suke kan turban shari'an annabi sallallahu alaihi wa sallama ba su tashi a kanta ba kuma juyawan yanayi da kadawan zamani bai sa sun bar wannan tafarki mai kakkiya ingantacciya ba riwayan al-imamu ahmad da al-imamu babarani annabi ya ƙara bayani akan su wane ne al-ghuraba yace su ne nasun salihun qalil waɗansu mutane ne salihan bayan Allah sai dai kuma su kaɗan ne a cikin al'umma fi nasu su'in a cikin gurɓatattun mutane kafi kuma masu yawa man ya'sihim aktharu mimman yuti'uhum wanda ke fito na fito da su wanda ke saba musu sun fi yawa sama da waɗanda suke musu da'a da haka idan ka tara mabiya gaskiyan to za ka ga kaɗan ne idan ka auna su da ƙarya da mabiyanta ya ‘yan uwana musulmi mu sani cewa fa addinin musulunci yana da alamu wanda yake idan an yi su ne za a ce an yi addinin musulunci addinin musulunci ba suna ba ne kawai a fatan baki hakanan imani shi ma yana da alamu wanda ke nuni akan imani ya kutsa zuciya ya kuma tabbata gaɓaɓa kuma sun aiwatar da shi to idan haka ne za mu fahimci ashe ba kowane mai riya cewa shi musulmi ne na gaskiya yake zama musulmi na gaskiya ba har sai in an sami alamu na imani sai an samu alamu na addinin musulunci tsaftataccen addini to wannan sai ya tabbata cewa shine musulmi na gaskiya wannan magana Allah subhanahu wata'ala ne ya tabbatar da ita a inda Allah ke cewa wa minan nasu mai yaqulu amanna billahi daga cikin mutane akwai wanda ke bugan kirji yana tutiyan cewa wai mu ma mun yi imani da Allah wabil yawmil akhir mun yi imani da ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce wa ma hum bi mu'minin amma waɗannan fa ba mummune bane ƙarya suke yi matsalan inda aka samu matsalan shine su sun ɗauka kawai imani da musulunci shine abin da ka farta da bakinka ba su gane cewa imani da musulunci wani abu ne da ya zauna a zuciya sannan harshe ya furta sannan gaɓuɓɓa suka aiwatar ba su ba su gane wannan fassarar na musulunci ba su suna ɗauka kawai musulunci shine mutum ya bugi kirji ya ce wallahi ni ma ina son annabi wallahi ni ma musulmi ne in dai dun wannan ne in da dun wannan ita ce damuwar kadai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai samu matsala da su Abu Jahal ba da bai samu matsala da kafirai mushrikan zamanin shi da yawa ba in dai dai kawai mutum ya faɗi da baki shikenan babu wani sako da ke karkashin wannan to ai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai fada da mushrikan zamanin sa ba shi yasa qur'ani yace innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbirun in aka ce musu babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai sai su dore girman kai me yasa saboda sun san akwai sako da ke karkashin nan akwai alamu na kafarta wannan kalmar to ana son wani abu ya zauna a cikin zuciyarka ne ana kuma son wani abu ya fito ne ya koma cikin gaɓaɓanka a ga kana aiwatar da shi to inda mutane ke samun kuskure kenan sai su ɗauka kawai magana da fatan baki shi kenan ya isa wanda ko ko to ka je ka ce alƙali ina da gaskiya babu alƙalin da zai yarda da kai sai an kawo shaidu sai an kawo dalilai sai an kawo ƙara'in abubuwan da za a auna wancan maganan da kai a tabbatar da eh gaskiya ce ko ba gaskiya ba ce amma inda kowa zai je gaban alƙali ya ce ni ne gaskiya ne alƙali ya bashi gaskiya to ai da shikenan duniya ma da ta tashi da duniya ta tarwatse gabaki daya to ballantana a cikin al'amarin imani ba duk mai faɗin ya yi imani ne yake tabbata mai imani ba ba duk mai faɗin shi musulmi ne yake tabbata mai musulmi ba ne na gaskiya da haka shi musulmi na hakika shi ne wanda ke tsayawa kai da fata ya bai wa addinin musulunci wato rukunansa da ginshiƙansa ya tsaya kai da fata inda Allah ya umarce shi ya tsaya inda Allah ya hane shi ya nisanta faufau kamar da yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa fastaqim kama umir kai annabi sallallahu alaihi wa sallama fastaqim ka tsaya kai addini ka tsaya kai addini kama umirta kamar yadda aka umarce ka da ka wannan ayan ta kwace ma annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi abin da ya ga dama ta kwace mishi wannan lasisin sai dai yayi addini kamar yadda Allah ya ce yi ina waɗanda yake idan sun zo da bid'a aka ce musu wannan abin bid'a ne sai su ce ai wai ba maganan wai annabi bai yi ba annabi ya hana ba haka ka'idan addinin musulunci yake ba ka'idan addinin musulunci shine annabi ya yi kuma Allah ya ce a yi duk abin da Allah bai ce a yi ba manzon Allah bai ce a yi ba to ba addini ba saboda me saboda wannan ayan Allah ya ce ma annabi fastaqim kama umirta istiqama shine bin Allah biyayya ga Allah addini ka tsaya kai addini kama umirta kamar yadda aka umarce ka sai Allah ce ba kai kadai ba wa man taba ma'aka duk wanda ya tuba tare da kai duk wanda ya ce zai bi tafarkin ka kai annabi sallallahu alaihi wasallama to shi ma yayi addini kamar yadda aka umarce shi shi yasa duk wanda ya zo da wani addini zamu ce a ina ne aka umarce ka a ina ne Allah ya ce ka yi a ina ne manzon Allah ce ka yi idan ya kasa zuwa da inda Allah ce ya yi to wannan abu ya tashi daga addini ko da ya kasance kafirci ko kuma ya kasance bid'a Allah subhanahu wata'ala ya shiryatar da mu shi yasa Allah ma ya ce wala taqahu kar kai dagawa kar kai girman kai duk abin da za ka yi kar ka ci gashin kanka kar ka ɗauka kana da ƙwaƙwalwa kana da wayo da za ka iya zuwa da waɗansu bakin al'amuran kawai yi addini kamar yadda aka umarce ka kar kuma kai girman kai idan an gaya maka gaskiya ka ce ba za ka karba ba saboda wani abin da ka ɓoye a cikin zuciyarka Allah yake cewa innahu bima ta'maluna basir lalle Allah dangane da abubuwan da kuke aikatawa yana nan yana gani shi yasa me kan gado a cikin addini a wannan zamani zaka ga idan ya daga kai sai dai ya ta ganin abubuwan da yake ana cin karo da koyarwan addini sai ya rika jin waɗansu abubuwa na alfasha sai ya rika shaƙan abubuwa marasa daɗi sai ya rika ɗanɗana abubuwa masu ɗaci saboda me saboda ga baki ɗaya an sauka akan turban annabta an koma akan turban san rai da ababen da zukata suka shato da ababen da waɗansu ɗaiɗaikun mutane suka shar'anta wanda yake ma an zalallahu bi hannun sultan Allah bai saukar da wani hujja akai ba shi yasa zaka ga ana keta alfarman addini za ka ga koyarwar addinin musulunci da abubuwan da aka sani a cikin qur'ani da hadisi duk an yi watsi da shi za ka ga hasken addini ana ta kashe shi za ka ga al'amuran addinin musulunci ana ta caccanza su wanda kuma hakan yakan bayu ne zuwa ga Allah ya saukar ma al'umma da fitintunu da abubuwa na halaka ya kuma ɗaya da albarka a rayuwar al'umma gabaki ɗaya kamar yadda Allah ke cewa wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron wata fitina wacce idan ta zo ba masu aikata ta kaɗai za su ƙoni da ita ba da masu aikata wanda wanda ba sa aikata duk sai sun ƙoni da ita har wani lokaci ma yakan iya kai ga Allah ya halakar da al'umma saboda irin bala'o'i da shirka da bid'o'i da ake kirkirowa sai dai a ƙarshe kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi manzon Allah ce sannan sai a tashi kowa akan ninyansa amma wani lokaci akan yi bid'a ko akan yi bannan da yake sai Allah ya halakar da al'umman gaba daya amma in aka taru a gaban Allah kuma sai kowa ta shi akan ninyan sa sai gaskiyan shi ta kwace shi a gaban Allah subhanahu wataala dubi a wannan zamani inda mutane suka yi watsi da tauhidi suka yi koma suna riko da bid'a suna riko da shirka kuma abin ban takaicin akwai waɗanda yake ba sa shirkan to amma kuma ba sa hana yi akan shirkan ba ma sa ɗaukar in sun ga an yi shirka wai wani abu ne wanda da bukatuwarsu zo su yi hani waɗansu ba sa bid'a amma ba sa hani in sun ga an yi bid'a kuma ba su ma damu ba in ana yin bid'an a gabansu ba abin da ya dame su to kuma ka'ida ta shari'a shine in dai ka ga banna na faruwa ko baka yi musunta ba to ka yadda da ita kenan da wanda ya banna da wanda ya ga ana banna bai musu ba to matsayin su ɗaya ne a wurin Allah subhanahu wataala sai dai musu ya danganta wani zai iya musu da ƙarfin shi saboda yana da fawa wani zai yi musu ne kawai da bakinsa kamar mai wa'azi iya abin da zai iya ya faɗi gaskiya da bakinsa wani shi ko faɗi da baki ɗin ma ba zai iya yi ba amma zuciyarsa na ta farfasa saboda yana ganin ana yin bid'o'i ana yin ɓanna gashi kuma ba shi da daman da zai iya hanawa ka dubi inda mutane a wannan zamani sai ka ga mutum wai ya zo zai sallah amma hoton wani ne ke cikin kirjinsa idan zai faɗi ba Allah zai kira ba zai kira sunan wannan waliyin ne ko shehi ne idan yana da bukata ba Allah zai fuskantar da bukatarsa ba zuciyarsa za ta rayu ne zuwa ga wannan hoton da ya ainihin rataya a wuyarsa waɗansu ma masallacinsu suka je suka zana katon hoto idan ka zo kana sallah zuciyarsu ta koma zuwa ga wancan hoton da suka zana wani a motarsa ya rataye wannan hoton yana ganin wanda ke cikin wannan hoton shi ke ba shi wato riba in kuma ba hoton shi ke ba shi faduwa wani ya ɗauki wannan hoton ya ƙaƙaba ya allaka a gidansa yana ganin cewa ai wannan shehi ko wannan malamin ko wannan waliyin shi ne ke ba shi buɗi da haske a cikin rayuwarsa to kaga wannan ina aka aji Allah subhanahu wa ta'ala wannan fa mutumin da ake rataye hotonsa yanzu in ka tambaya ina yake za a ce maka ya mutu ya mutu ba shi a duniya ya mutu warwas kowa san mutuwarsa ya za a yi ka ɗauki buƙatuwanka ka rataya ta zuwa ga matacci an yi lokacin da ba shi a duniya waɗanda suke neman buƙatuwansu kafin zuwan wannan mutumi gurin wa suke fuskantar da buƙatuwarsu to yanzu kuma ga shi ba shi lokacin da kuma yake raye an san lokacin da yake jin yunwa yana neman abinci an san lokacin da yake neman ya aure yana da bukatuwan mace an san lokacin da yake son ƴaƴa yana da bukatuwan ɗa an san lokacin da yake son ya sha iska an san lokacin da yake son ya sa rigan sanyi duk an sani ɗabi'un da ke kama kowane irin halitta yana kama shi wai amma duk da haka ana ganin shi ɗin nan ko dai a ce wani mataimaki ne na Allah ko kuma shi ma wani Allah ne mai cin gashin kansa akwai kafircin da ya wuce wannan jama'a har wani lokaci ma a yi Allah wani irin isgilanci wai a ce ma wani kai ne uban Allah wa ta'ala Allahu amma ya qulu zalimuna ulwan kabira duk wannan fa cikin mu nan ba wanda bai ji da kunnin shi ba wanda bai gani to taya ba za a fusata Allah subhanahu wata'ala ba to shi yasa al'umman da ta kaurace ma addini ta caccanza addininta da bid'o'i da ababen da suka saba ma shari'a anya wannan al'umman ya kamata ta fito ta ce tana da wani haƙƙi wai da Allah subhanahu wata'ala zai taimake ta ba mu taimaki Allah mun tsaye da tauhidi ba ba mu taimaki Allah tunda Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum in kun taimaki Allah Allah zai taimake ku to ba mu taimaki Allah mun yi tauhidi ba ba mu taimaki addinin Allah mun yada tauhidi ba ba mu taimaki addinin Allah mun rike sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallama da aka ce wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idhnillah duk wani annabi da Allah ya aiko to ya aiko shi ne domin ayi mishi da'a da izinin Allah da'a amma da izinin Allah da Allah bai ce ma ayi ma annabi da'a ba wallahi ba za a yi mishi da'a ba amma waye ya ce ai ma annabi da'a bi iznillahi Allah ne ya izini ya ce ku yi ma annabi da'a ya ce mai yuti'ir rasula faqad ata Allah ya ce wa ati'u Allah wa ati'ur rasula kaga wane ne ya bada lasisi ya bada izinin ai ma annabi da'a shine Allah subhanahu wata'ala to ba mu taimaki addinin nan mun yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda Allah ya bada ummi ba sai muka koma muka kirkiro bid'o'in da yake Allah bai saukar da hujja a kanta ba sai muka ce idan muka yi maulidi kawai to shi kenan mun gama ba da haƙƙin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama maulidin ma ita karan kanta maulidin shekara arba'in ba ita ce maulidin yau ba maulidin shekara talatin ba ita ce maulidin yau ba maulidin shekara talatin nan da suka wuce wani irin maulidi ne a tare a zaune a karanta ishiriniya a karanta wane ne a karanta wane ne a yi sadakan gumba a yi sadakan waina shikenan a yi addu'o'i a tashi shikenan an gama maulidi waɗansu su kwanan zaune to amma maulidin yanzu fa shi kuma wani irin maulidi ne ku shaida ne ba ni zan gaya muku yadda ake maulidi a yanzu ba wani irin maulidi ake yi wanda ya cakuɗu da abubuwa wanda yake mai hankali kadai ba mai ilimi ba mai hankali kadai ya isa ya gane wannan banna ne ya isa ya gane wannan ashiraranci ne ƙetare haddi ne saboda me saboda kaga dai irin maulidin da ake yanzu kiɗe-kiɗe ne badujala da janjami duk za ka ga an sa ana kiɗe-kiɗe ana rawa ana gwatso don Allah ku gaya min me mutuncin da zai fito yana rawa yana gwaso a gaban ƙananan yara akwai wani ba ma guji wanda ya musulunta ya kuma rasu Allah ya gafarta masa da ake ce masa ka rika zuwa coci da dattakonka ya ce haba haba Allah ya tsare ni yana fa ma guji ya ce Allah ya tsare ni a ce wai in je coci ana kiɗa ana rawa wai gani ina rawa a gaban yara jikokina ya ce Allah tsare da wannan mugun ɗabi'a mugun ɗabi'a ba ma guje ba ma guje yake faɗin cewa Allah ya tsare shi ya je yana kiɗa yana rawa a gaban jikokinsa to yanzu maulidin badujala ne wanda yake a littattafanmu na malaman fikihu mar littattafanmu na fikihu akwai waɗansu abubuwa da suka kawo suka ce babu masu yin su sai kafirai wanda ya kamance ce ne da kafirai a kansu ya zama kafiri akwai sanya irin wannan janjami din ko kuma kiɗa badujala to yanzu ita ne tana cikin manya-manyan taken da ake aiwatarwa a cikin maulidi dubi irin yadda mata suke fitowa a cikin shiga na fitsara da lalata da rashin kunya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un waɗansu matan kawai set ɗinsu t-shirt t-shirt ne kawai da skirt idan ka ga yadda wata take rawa tana kada jiki ta kada gabanta ta kada bayanta waɗansu ɗan uwanta mata suna tafa waɗansu suna taɓan kaza waɗansu suna taɓan kaza duk wannan wai wannan duk san annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama don Allah yanzu da haka manzon Allah yayi ya taso da suna na ummu salama da suna na ummu sulaim da suna na hafsa da su wane ne a ce manzon Allah haka yake bi kwararo kwararo su sayyidina abubakar da umar suna mishi kida su abdullahi bin zubair su ne yan bangan annabi sallama anya kafirai suna da bukatu ma sai sun yaci annabi za su kyale shi ne kawai ya zo da mummunan aikin da kowa ma a hankalce sai gani to wai duk wannan wai ana yin shi ne da sunan san annabi sallallahu alaihi wa sallama ga cakuɗe ɗaya mazan nan da matan nan a ranar maulidi ba halas ba haram duk matan da kaga dama ka runguma ta rungumu ba kuma zunubi duk matan da ka kusanta ta kusantu ba kuma zunubi duk abin da kai wai in kai saboda san manzon Allah ne wai a lokacin nan babu wani zunubi a kai don Allah jama'a wannan hankali na gartace zai karɓi wannan ballanta na shari'an Allah ga yadda ake tafi ana rawa ana waɗansu kalmomi wanda yake duk wani mai ɗan sauran sha'awa a tare da shi in yana jin ana rera waɗannan kalmomin wallahi sai ya ji abin na taɓin zuciyarsa to haka nan fa ake irin wannan ga salwantar da lokaci da dukiya a banza ba cikin ambatan Allah ba ba wani ambatan Allah tun sata ake wannan fafutuka har azhar har la'asar har magriba har isha'i maganar sallah fa in ka batta saboda manzon Allah ne kana da lada sallah in ka batta saboda annabi ne kana da lada sannan ga uwa uba yadda ake isgilanci ga shi karan kanshi annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai wani a rigan shi ya rubuto shine jakin manzon Allah wannan isgilanci ne ga annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗansu kuma su gungun su su ne karuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam karuwai wai yau gashi wai da sunan musulmi wai ana cewa annabi yana da karuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don Allah cikin mu nan waye zai yaje yanzu mu dube shi mu ce baban ka yana da karuwa to yau ga manzon Allah duk da sunan musulunci ne an ce manzon Allah ma yana da karuwa kalmomi na isgilanci ga Allah isgilanci ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to duka waɗannan abubuwa wai ana yin su ne kuma da sunan san annabi kuma abin ban al'ajabi cikin masu yin wannan ba za ka taɓa ji ko sau ɗaya wani ya ce maka to bari in je in yi aiki kaza saboda manzan Allah ya yi ba ruwan shi da manzan Allah ba shi wani aiki sau ɗaya ya ce maka ai wannan aikin sunnan manzan Allah ne bari mu aikata ba wannan a cikin memory ɗin shi kwata-kwata amma kawai abin da ya tsare shine wallahi mu ne yan bangan annabi mu ne yan iskan annabi mu ne karuwan annabi mu ne kaza na annabi mu ne kaza na annabi mun taɓa magana da wata mace ce mai irin wannan aƙida na ce abin da kuke yi kuna ganin daidai ne ta ce mala bakar kenan in ma za ka daina wannan ka daina ba zai amfani ni ba yanzu dai wai ka ce wai cikin ɗan ƙanƙanin lokaci wai ka yi min wannan wai yanzu in daina ta ce ku ne kuke ɗaukan wai akwai wani laifi in dai kana son annabi ko ɗanya ne a cikin zuciyarka wallahi dan aljanna ne babu yadda za a yi ka shiga wuta na ce ko da mutum yana shirka da Allah ta ce kai ka san wani shirka ko da mutum yana sujada ga gunki ko da mutum yana zina ko da yana shan giya ta ce duk kai ka san wannan kawai ya ishe ka kana son annabi ko ba ka san shi kawai da kai dan aljanna shikenan ba halal da haram a cikin addini kenan qur'ani ya zama banza kenan shi karan kanshi zuwan annabin ya zama banza kenan to wani wani irin musulunci ne jama'a to da haka sai mun koma mun kalli kawunan mu maimakon mu nasiha wanda ke son sharholiya ya sharholiya amma ba da sunan addini ba kuma ya hada da istighfari amma ka zo za ka yi sharholiya ka ketare haddi ka ci mutuncin addini ka haifar da fitsara da lalata a ban kasa kuma ka ce duk wannan kayi shi ne wai shi ne addinin musulunci wanda bai wannan ba bai san annabi to kai ka san wannan akwai wahayin shaidan a ciki kuma mutum bai gane musulunci ba bai kuma gane imani ba muna fatan Allah subhanahu wataala ya tabbatar da digadigan mu akan gaskiya ala wa sallu ala nabiyil karim المبعوث رحمة للعالمين فقد أمركم الله في محكم التنزيل فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين على أئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم اجعلنا هداة مهتدين ووفقنا لما تحب وترضاه يا كريم اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك